السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna sha ɗaya kenan ga watan rajab ko ba sha ɗaya wani sha ɗaya ga watan rajab jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna kuma ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya har yanzu dai muna karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari mun kwana a babun da yake magana ne akan al-istikhara abinda mutum zai faɗa a lokacin addu'al istikhara mun har karanta hadisi na farko na jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu muka ce kuma shine kamar wanda ya fi shahara a cikin dukkanin lafuza na istikhara da kuma riwayoyin da aka samu na istikhara mun faɗi abubuwan da ya dace a yi da lokacin da ya dace a yi istikhara da me ya kamata a wa istikhara ɗin menene bai kamata a wa istikhara ba sannan abin da ya shafi ayyukan ibada ba a istikhara akan a yi ko kar a yi sai dai abin da yake da yalwataccen lokaci a iya neman zaɓin Ubangiji wani lokaci ya dace a yi shi a farkon ko tsakiya ko ƙarshen a take ko ba da jimawa ba. Sannan duk lokacin da aka yi hani a yi sallah ba a istihara a daidai wani lokacin saboda akwai sallar farilla ko sallar nafila da za a yi. Don haka ba a yi a lokacin da rana ke hudowa, ba a yi a lokacin da ta zo tsakiya, ba a yi a lokacin da ta zo fadawa ba a yi bayan sallar asubahi ba a yi a bayan sallar la'asar har sai idan abin da za a yi ma istikhara in an jira lokacin zai iya kubcewa to wannan zai iya faruwa a zo ma da abu yanzu ga gida nan zo ka saya muna so ne yanzu yanzu nan za mu tura kuɗin kafin karfe shida da rabi za a yi wata matsala ko kuma kun fita daga sallar asubahi karfe nawa karfe shi da saurako to yanzu ka tafi rana ta fito kamar cinikin zai kubuce kuma kana da bukata to a take sai ka yi sauri ka yi wannan sallah ta ka duk da lokacin ba a so amma idan lokaci ya tsuce to ana iya yin istikhara din saboda muhimmancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata matukar al'amari mai muhimmanci ne a wannan istikhara din to sauran abubuwan da suke rike da istikhara su ne na tsakuro wanda za mu tattauna su kafin ya zamanto kuma mun ci gaba da karanta sauran hadisan da suke cikin babin na istikhara a ciki za mu cadda cewa lafazin addu'a an ce waqadur liyal khayra haythu kana thumma arbini bihi wa rabbini bihi ubangiji ka zartar mun da abin da yake shine yafi alkhairi in ka zartar da alkhairi ka sa in yarda da shi kage yanzu mutum kamar ya taimaka ubangijin shi zaɓi ne in alkhairi ne ga abin da nake nema in ba sharri ba ne an sharri ne ga abin da nake nema so idan ya zama to sharri ubangiji ka kaddara mun alkhairi a duk inda yake a duk yanayin da yake ka sa in yarda da ni daga daga cikin malaman da na ɗauko sai yake cewa undur ilal kalam ki kalli wannan zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da shi a cikin wannan addu'a din وقدر لي الخير حيث كان لأنه قد يقدر لك الخير وأنت لا ترضى به domin ka ubangiji zai iya kaddara maka alkhairi sai kuma sai ka ji zuciyarka ba ta amince ba fatar huruhu sai ka yi watsi da shi wa tuhramu zalika alkhair sai a haramta maka wannan alkhairi mamaki kai kaza kake nema Allah ya daba alkhairi bane ya dauke sai ya kawo maka madadin shi sai mutum ya ƙi karɓa saboda ba hin zuciyarsa take so ba ya ce to shi yasa ake addu'ar a cikin istikhara ɗin lalle ubangiji ka ƙaddara mun alkhairi Allah kuma ka sa in yarda da shi banda istikhara malam ya ƙara waɗansu jawabai wanda nake ga kamar suna da alaƙa da babu istikhara shine lalle lokacin da mutum zai istikhara kar ya ƙudurce shi fa lalle ga abin da yake so kuma in ya yi istikhara din ko yaushe zaɓin ka ya zama to ubangiji ka zartar min da yake abin da yake alkhairi kada mutum ya ce Allah ina son kazan nan a bani ko ina son wancan a aura mu ko ina son gidan nan ubangiji a hore ni in tsaya saboda an ce ai idan ya iyu to Allah ta bar ma da alkhairi ko in bai yi ba akwai sharri to kuma kakka dage da addu'a a baya akan Allah ya tabbatar masa lalle ka me ka wuya ga Allah madaukakin sarki wannan ga wanda yake istikhara shi ta shafa kai tsaye akwai kuma lokacin da za a yi istikhara kai mai istikhara daban wanda istikhara ta shafa daban akwai kuma wanda al'amarin zai iya shafar sa a gefe a iya samun haka aiko misali kama aure kaga lokacin da za a aure mutum da zai aure zai yi istikhara matar da za a aura za ta yi istikhara idan Allah ya sa mai neman auren magidanci ne istikhara nan in ta zamanto alkhairi za ta shafe ta kowa za ta shafe ta ba mutum ne da uwar gidan shi sai ya ga amarya yana so ya aura ko yarinya yana so ya aura sai ya zo ya yi istikhara Allah idan alkhairi ne ka hore min in yi shi ita ma watan yarinya da aka kyankyasa mata sai ta ce ubangiji idan alkhairi ne Allah ka sa in yi shi ita kuma uwar gida a wani tsakani take a wani istikhara din tana cikin istikhara din in alkhairi ne ta ma alkhairi ne in sharri ne ta ma sharri ne in ba haka ba ita za ta yi shine wani malamin da na dauko sai yake cewa idza kanat hunaka imra'atun yuridu zawjaha an yatazawwaja alaiha fala tatahana ko da ita ba za ta yi istikhara ba sai ce in an samu matar da mijinta yake so ya ƙara mata aure ya yi wata kishiyar a bayanta fala ta ta hana kata zai ta cutar da kanta kata yi tsaurin kai kata shiga bige-bige wala ta lidu ba safihi kada ta shiga ƙofar wauta walakin talja'u ila asbati rabbiha tabaraka wa ta'ala abin da ya dace shi ne ta koma ita ma kofar Ubangijinta ta baraka wa ta'ala. Shi namiji ya yi addu'a Allah idan alkhairi ne ka bani. Ita wadda za a aura ta yi addu'a idan alkhairi ne Allah ya bani. Ke kuma in kika buɗe kofar bala'i a tsakanin wannan addu'o'in guda biyu kowace irin istala ta iya kwasaki. Kai ma da yake ta to ke ma koma kofar Ubangijinki ta baraka wa ta'ala. wa tamrahu wajhaha bayna yaday ubudiyyatihi ta turbuta fuskarta a lokacin bauta ga ubangijinta wa tad'u wa taqul sai addu'a ta ce idza kana hadha az-ziwaju thani yazidu fi ta'ati wa yuqarribu li min rabbi wa ya'ifu hadha al-ukht faqadurhu lahu wa yassirhu lahu in ta yi addu'a ta dage ta roƙi Ubangiji ta ce, idan Ubangiji wannan auren da mijina zai ƙara, ni ɗin zai ƙara mun tsoron Allah, ya kusanto da ni gare ka, ya sa wadda za a aura ya zaman to sanadiyar kame wadda sai da tsaron mutunci ta. Faƙadir hulahu, to Allah ka hore mai gidana ka yassare masa yi, faƙadir hulahu wa yassar hulahu. kaga kashi da farko kenan ita ma kamar istikara kenan kaga take Allah in dai alkhairi ne a rayuwata zai sa na zama to mai biyayya zai ƙara mu kusanci da kai idan na haƙuri na karɓo abin da ya faru ubangiji zai sa wadda za a aura ta kama kai ta ubangiji ta kaddara faruwar wannan auren ta sauƙaƙa shi a yi cikin sauƙi wa in kana hada ziwaj yubayyi'u imani in kwa wannan auren zai salwantar da imani na kaga ta so kashi da bike da ita mako yadda istikhara take ta biyu ta mana ta so kashi in wannan auren ubangiji zai salwar da imani na wa yuqallibu li ra'san ala aqib zai mun alkafara sama ta koma kasa a wancan kallo da ni wa yu'akhiru hayati ya gurbata rayuwata fasrifhu anni ubangiji ka dauke min shi wasrifni anhu ni ma ubangiji ka ne tsantar da ni daga wannan aura wa qadir al khayra haythu kana ubangiji ka zartar min da alkhairi a inda yake sai ta za ta bar ubangiji a fi shi in zai kara min da'a da tsoronta ya kusanto da ni ya zama to sanadiyar da marasa aure za su kama kansu ubangiji ta kaddara shi ubangiji in zai taɓa imani na ya cutar da rayuwata ya gurɓata ta ya mai da ni baya ubangiji Allah ka kawar da wannan auren Allah ka janye shi wannan shine abin da ya dace ita matar gidanta to kaga wannan kusan kamar ya zo da waraka a cikin rayuwa inda duk karatayyar auren mu namijin zai yi istikhara wadda za a aura za ta yi istikhara ita matar ba za ta je kofar bokaye da ɗan bori ba da wata ilfitintunin da muke fama da su da yawa same su ba haɗarin shi ne lokacin da namiji ke istikhara ka bani ita kuma da an je gidan su wanta an ce ana son in su kuma haisu ba zama bara a je a rufe idan magauta ko shikenan sai a shiga yan bori yan tsafi yan tsubu yan kaza kamme wanda shikenan sun fara jagwargwaro sun fara dukan ka da rana sun fara dukan ka da daddare ita ma ta gina hita ba zama to yanzu nan za a kwace mata miji yanzu nan za a kwace mata fada an shigo za a tarwatsa mata gida ita ma ta shiga bige-bige da haka ita waccan ta je ta zubar da imani ita ta gidan ta zubar da imani kuma kowace tana yi wai dan tana son mai gidan da tana so ta rike gidan kaga duk bai tafakari da abin da ya dace da bai gaje ba to abin da ya dace namijin ya istikhara ya nemi alkhairin ubangiji wanda za a aura ta yi istikhara ta nemi alkhairin ubangiji ta gidan ta yi addu'a idan alkhairi ne ka tabbatar da shi in ba alkhairi ba ne ubangiji ka ɗauke min sharrin shi to idan kika yi addu'a kika miƙa wa ubangijinki da amarya ta zo sai aka ce ke koma gidan yanzu kina da yaƙini Allah ya ga auren zai taɓa imanin ki ne shi yasa aka da ke gidanku Allah ya gani rayuwarki za ta gurɓata ne ta lalace shi yasa aka da gidanku in kuma kin zauna a gidan kina da yaƙini Allah ya ga auren ta ko ina ba zai taɓa imanin ki ba ba zai cutar da shi ba yace hada huwa da'abu salihat mu'minat wannan shine halin mata mu'minai walaysa awwalu ma ta'lamu anna zawjaha sa yatazawwaj ba wai kawai da ta ji mijinta zai yi aure ba tarfa urayatul isyan ana ba ta labari da zo ta kafa tutar ta'addanci a gidan wannan sai sabon Allah tana zuwa ta da eh sai ta daɗa mara za a fara bala'i kenan ko to da ta ji labarin ta tafi wannan tutar hiya la tadri hal izdiwaju sani khairul laha am la bata ma fa sani ba auren da za a tsara alheri ne a gare ta ko ba alheri bane ba walaysa kullu amrin yura sharran yakunu fil asli sharran ba duk abin da ido ya gani bane sharri yake tabbata sharri ba duk abin da aka yi ittifaki bane sharri yake zama sharri bal kad yakunu khairan zai iya zama to alkhairi wallahu tabaraka wa ta'ala abdaba as-sahabata fil hadith al-ifki ko fi hadith al-ifki Allah ya wa sahabbai ladabi a hadithin kiran batanci da aka wana na Aisha radiyallahu anha Allah da ya kawo kisa sai ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa sharrun lakum bal huwa khairun lakum yadda ka kuyi tsammani wannan ifkin da aka wa na Aisha aka bata sunanta kar ku taba ji a kwakwalwar ku sharri ne gare ku ban huwa khairu lakum alkhairi saboda a dalilin wannan ifkin Allah ya ajiye muku ayar da za ku gane waye mai imani wane ne marar imani a dalilin ta Allah ya ajiye su waye masu falala cikin sahabbai a dalilin ta Allah ya barrantar da Nana Aisha da ɗan gidansu a dalilin da Allah ya kawo dokoki an saukar da Qur'ani ana karantawa so kenan alkhairi ne da yawa a cikin kuma Allah ya gwadanta shine Allah din an nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kansa bai isa ya zartar da al'amarin da Allah bai zartar da shi ba an ce wata guda aka yi abin yana damun manzon Allah shi kuma Allah rike wa'ayinsa sai ya nuna shi ne Allah duk masu gunaguni sun kare sannan Allah saukar da arewa wanke wanda yake wanda suka yi kowa yana da nau'in zunuban da za a bashi wani ya ji ya adar kai ma ga naka wani ya ji ya adar kai ma ga naka wani ya ji adar ga taka wanda zai tawalla kibarahu minhum minkum lahu azabun azim amma wanda ya dauki nauyin kiran abin da farkon al'amari Allah ta yana da tsaurin azaba mai girma a ranar gobe alkiyama Abubakar radiyallahu anhu yayin rantsuwa yace wallahi misbah yaron da yake rikewa ce ba zan ƙara ba shi abinci ba sai Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum was sa'ati ayyutu ulul qurba wal yatama wal masaki wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna ay yaghfira Allah lakum Allah ce ma'abota falala da wadata kada su sake rantsuwa cewa ba za su kyautatawa makusanta ba to Allah ya saukar da Qur'ani ya kira ka da mai falala ina ga ai karfin alkhairi kenan dan an bata yarka an ce maka tayi kaza tayi kaza karfi aka ce maka Allah ya ce maka kai din mai falala ne to ai abun ko ya faru kai alkhairi ne a gurin ka aka ce bai faru ba kuma Allah ya kira ka da mai falala ne sai la ta hafazu sharra lakum bal huwa khairun lakum alkhairi ne a gurin ku sai ce to mata masu imani ta ɗau islamu a cikin wannan kissa da haka dan mijinki zai ƙara aure kar ki ɗauka sharri ne ki roƙi ubangiji idan alkhairi ne Allah ka samu gani da idan in ba alkhairi ba ne Allah ka mai da mu an kallo shi kenan duk abin da za a yi ba alkhairi ba ne in baka kalla ba ko ka kalla mai matsalar duk dambarwar da za a yi in za ka cuta sai Allah mai da kai gefe ba da kai za a faɓa mubarata na a وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تيسي كيمت فسلم كسلم الأمر للذي يعلم للذي يعلم ودعه متصرف القلب فسلم للذي يعلم ki sallama al'amari ga wanda yake shi ne ya san farko kuma shi ya san ƙarshe. Ki sallama al'amari ga wanda ya san abin da ya dace da wanda zai dace ba. Wadda uku, ki roƙi Ubangijinki, mutabarri alƙarbi, mutabarri atalƙalbi, zuciyarki tana mai ƙasƙantuwa a gare ki, gare shi, wasaffi ƙadamaiki bai ne dai tabaraka wata'ala. ki jera kafafuwanki gaban Allah ma'ana ki tsayu a sallah ki jera kafafuwanki ki daidaita ki ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wadru ilayhi bara'ata zalil an yuqaddira laki khair ki sassauta ki gurfana gaban ubangiji ki nuna cewa lakantacciya ki Allah ya nuna miki abin da yake shine kuma asiyar khair to duk da abin da mata za su kaga duk da ba ita za a wa kishiyar ba ita ce za ta kara ba amma ita ma ladabin musulunci bai bata a baya ba ta yi abin da ya dace ya ce haza huwa sulukin nisa'i salihatul mu'minat wannan shine halin mata salihan mu'minai wala shakka anna jami'an nisa inda hunna ghayra malaka ba na shakku duk wata mata tana da kihi a ranta lakin da ghayratu laha hudud sai ya kamata a ce kishin yana da iyaka والغيرة إذا طغت على حدود الله عز وجل لا تكون محمودا in kishi ya wuce dokokin ubangiji to babu abin yabo a cikin wannan kishi don haka duk kishin da ya kwaye ki ya kai ki gurin boka wannan kishin Allah tsine mashi albarka duk kishin da ya kwaye ki ya kai ki wajen malamin tsubbu wannan kishin Allah tsine mashi albarka duk kishin da zai kai ki wajen dan ina da kare da dan buri da ɗan kallon taurari da ɗan bugun ƙasa wallahi wannan kishin bala'i ne da masifa a gare ki dan ya wanta kalar da imaninki a bayan wani ƙato ko da mijinki kina kallon miji ne amma bai wuce ƙaton banza ba akan imaninki to duk abin da zai kai ki wajen malaman tsubbu da waye kin rike banza ne kin zubar da mai abu mai tsada to ya kamata mace lokacin da mijinta yake zumudi ita ma amarya titi tana zumudi ita wannan tana addu'a tana neman alkhairi waccan tana addu'a tana neman alkhairi ke ma da kike tsake daga hannu ki yi addu'a ki roki Allah madaukakin sarki wannan kamar daga cikin ƙarin bayanan da na alƙawari ne liƙe da me liƙe da istikhara to idan an gama istikhara din ko idan za a istikhara din an ce za a yi sallah raka'a biyu da mun tattauna a wancan sati din za a yi ne kafin sallama ko za a yi ne bayan an yi sallama ita wannan addu'a ta istikhara din to wani malami ce sun ma idan akmalta raka'ataini fa qabla an tusallim aw ba'da salami waradat istifatan idan kayi sallama ko kafin kayi sallama anan ne ake istikhara ita dukkanin sifofin guda biyu ta zo lakinna shaykh al-islam sai dai shaykh al-islam ibnu taymiya yurajjihu annahu qabla salami ya tafi akan cewa ana yin ta ne kafin a yi sallama don addu'ar da aka yi kafin a yi sallama kamar ana ƙaddara ta ne addu'a a cikin sallah din Allah ya samu dace idan an yi istikharar an kare ke mutum zai iya gane cewa istikharar ta karbu mafarki mai daɗi ko zai samu nutsuwa a zuciya aha wasu sun ce idan an istikara an kare kamar da wasu amsohin suka zo za ka ji zuciyar ka tsanu su wasu sun ce a'a idan ka kare istikara suka ce ka ɗora hannu a kirji in ka ji zuciyar ka ta yi buk buk da ƙarfi to akwai matsala a cikin al'amarin nan in ka ɗora ka ji lafiya kalawai da take buga haka take buga to lafiya kalau wasu ce ka samu guri ka kwanta a kan hakarkarin ka na dama in bacci ya kwahe ka ne da wani irin mafarki za ka yi in ka yi mafarki mai daɗi to in sha Allah lafiya kalau in ka yi mafarki mara daɗi a watsa ka gwada duk ɗan adam ne da biki biki kullum gaggawa gare ni so yake bene ne zai faru shi ne abin da yake cutar da ɗan adam shi ne suke cewa to kun ma ma za ta amalu ba'adal istikhara sai sai la kama yasna'u ba'du al-jahl wal mughaffalin wal mubtadi'a ba kamar yadda wasu jahilai suke yi ba ko wasu rakkanannun mutane ko wasu yan bid'a sai ce ana saufa arqut ba'da al-istikhara zan yi bacci ne in kwanta a bayan istikhara fa in ra'aytu hulman jamilan aqdamtu ina yi mafarki mai daɗi mu je zuwa wa in ra'aytu hulman sayyi'an taraktu in na ga mummunan mafarki in watsa sai mala ya ce na ƙulu lahu a mata shaiɗa wai shaiɗan ya mutu ne da za ka sa wannan sharɗi am annahu mawjud ko har yanzu shaiɗan yana nan qad ya'lamu shaytan bima taraqa min as-sam'i anna zawajaka min hadhihi al-mar'ata fihi khayrun shaiɗan irin zancen da suke sakowa ai zai iya jin labari wannan auren da za ka yi akwai alkhairi a cikin shi to yan kai istikara ka kwanta ka ce kana jira mafalki ne ya zo ya mafalki ga yana an kunna wuta tana cikin gidanka kai ihu za ka fi zai danne ka da ƙarfi uhu in kai mutsul mutsul su kai ihu da ƙarfi sai kuma ya sake ka sai ka falka kana haki sai ka wannan auren akwai matsala in ka ajiye shi kenan bukatar sa ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa su aljannu tun kafin zuwan shi aka suke dauke in dauka wannan ya hauka fadar wannan wannan ya hauta wannan wannan ya hauta wannan har sai sun je jikin sama ɗayan su ya ƙara kunne ya ji me za a yi shi kuma a lokacin idan arada Allah an ya takallama bil wahyi idan Allah yana so ya ji yayi magana da wahayi ya bada sako sama sai take girgizawa da wani ƙarfi in ce wannan girgizar duk mala'iku sai su yi sujada ga Allah maɗaukaki duk mala'ikan da yake son an yi zuwa na sujada zai idan ya yi sujada mala'ika jibril shi ne zai fara ɗaga kan shi sai Allah ya ce a zartar da kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a bada umarni yana ɗaga kai idan zai bada umarni sauran mala'iku sai su ɗaga kai su ce ma za tsala rabbuku mai ubangiji ya faɗa da wanda za a aika da sakon sai a gaya musu to wannan su aiko wannan wannan su koma wannan wannan su koma wannan su shedanu a lokacin sai su ji irin zancen da za a faɗa suna jin wani bangaren na wannan zancen sai a jeho taurari warjuman lishayatin ko ana saka wannan taurara in ya rikito da su haka za su faɗo wani a nan ya karere wani a nan ya fasa kai wani a nan ya yi kaza wani ya tafi ya yi jinya ta shekaru amma ɗan wannan zancen ɗaya da suka ɗauko mai ɗanyi-ɗanyi abin da suka jiyo daga sama sai a zo a zauna sun yi a masa cakuɗi aiko ana da ƙihin-ƙihin wani sarki zai mutu sai a saka wa bokai akwai mutuwar saraki da haka da wani ya firgita ya ja tambaya aka yace to ku dage da sadaka bana akwai mutuwar sarakuna kaga hiyatan da aka faɗa sarkin na Amerika ne na Ingila ne na ina ne amma in dai mutane cinike su zuwa boka wani ne ya je akan gabar daidai idan kuma sarkin gari kaza je aka ce ya dage da addu'a he na gari kaza ya mutu sai sauka to bokan sa ne ya taimake shi saboda ya ce a yi sadaka ko a kawo kaza ko a kai shi dauka wannan abin da ya kawo ne tsarta da hidabe kawo ba ya zo dalilin zai mutu to don aka yi rahin sa'a ya dan ya jiyo irin wannan zancen kai kuma ka ce a mafarki za ka ji kai zo ya kinsa maka so ko rashin so a mafarki kaga istitara ka anan ma ba ta yi aikin da ya dace ba e fa yusawi laka ru'yatan sayyi'a likay tatruka zawaj falistikharatu an tufawwida amraka ila Allah istikara shine kame da al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki in kai istikara ta tsari in akan aure ne tunda duk mun fafar da karfi akan shi ko da ka gama istikara ka dama ka yi shawara ka na ka tambayi ɗabi'u ka tambayi halaye ka yi istikara kawai ka kai da ka gidan su yarinya ina so na ga wancan mu tattauna da ita duk a cikin istikara ne ta zo ku tattauna ku yi hira in Allah ya kaddara da alkhairi abubuwa za su tafi da ya kamata idan babu alkhairi abubuwa za su ci tura hikira dama kuma ba dole bane dan ta gaya wa baban yarinya ko yayan yarinya ko kanan yarinya ko dan mace dole ne ka aure da ba dole bane ba an je ne dama a samu dace in an samu dace fa lillahi alhamd in ba samu dace ba fa lillahi alhamd ko ba dole bane ka koma ka gaya baban ba an samu tangarda da ka zo ka gaya masa da ka je ka tuna ka danna ka danna ka ji abin yaki ka haƙura kwana ɗaya ya ga baka zo ba na biyu ya ga baka zo ba wata ɗaya baka zo ba wata hila baka zo ba yake nan da wani ya ba sake neman izini sai ce mashi bismillah dama kuma ba laifi ba ne a bar mutum ɗaya biyu uku hudu su nemi yarinya su tattauna da ita matsawar babu wanda ta karkata a gare shi in wani ya karkata ne ne ba a sake ba wani dama wallahu ta'ala a'lam so ita istikharar wannan abin da ya sa musulunci ya zo da ita ta zo ne ta ci karo da abubuwan da aka gada tun jahiliya shi dan adam da kake kallo Allah ya dora masa san abin da bai sani ba dan adam bai da hakuri in ka zo ka same shi karfe 10 ha ɗan dare kace gobe ka fito da sassafe akwai labari to ka harata masa bacci ba zai iya bacci ba in aka yi sa'aruwa ne ya rike ce dan Allah da yamu ya aka yi waɗan kunci namun kaɗan ba zai yi haƙuri ba to ɗan adam haka Allah ya halitta shi to tun da idan mutum ya tashi neman aure ko ta bukata sai ya nemi hanyar ta ina zai gano wannan auren akwai alkhairi wannan gidan akwai alkhairi wannan garin akwai aiki wannan sana'a akwai alkhairi ko babu alkhairi dan adam tun da haka yake sai ce to shi musulunci ya zo da istikhara ne ta kawar da al'amarin al'istikhara bil azlam shi ne abinda mutanen larabawa suke kibau in aka da safa ya zo zuba kibiya guda uku sai a ɗauka a girgiza su sai a watsa ya kame ka hannu ka ɗauko ɗaya amara ne rabbi ɗaya na hani rabbi ɗaya ba komai kana ganin amara ne rabbi shi kenan sai ka wuce na hani rabbi babu alkhairi ba komai a ciki to a maida a sake zubawa a kada a zubar kaga dan adam yana da bukatar wannan wasu suna amfani da taurari har yanzu suna amfani da taurari wasu suna zuwa a doka kasa a zana a kurta a baza har yanzu suna amfani da wannan yanzu kuma akwai wanda suka fito tafin hannu kawai suke kallo za ka auri yarinya wanda suka iya karatun zai zai kama hannun yarinya ya rike sai ga wani irin tsago ne da shashawa take jikin hannunka in ya kalla kai ma an ka zo ya kama hannun sai ce wannan in kun haɗa akwai matsala zai karanta na kai karanta na kai ce hannu kaza da hannu kaza ba sa yi ba za su haɗu ba in aka samu hannu kaza da hannu kaza suka haɗu akwai talauci akwai faɗa akwai rahin fahimtar juna sai ku faɗa in ya kalla ce a ai kai tsagon kaza gare ka da kaza shi kenan sun haɗu akwai kuma da za ka ga turajen suna yi masu zane wannan kamar hoton ƙarfula ne wannan kamar hoton barewa wannan akwai hoton kwari da baka zo jiya suke masa ko menene za ga har yanzu kuma turawa nan suka raja'a to duka musulunci ya zo da abin ɗan ina da kare da ɗan tsubbu da mai duba da mai wane ne kowa an tattara ka haɗa ka zuba sai ka bawa Allah maɗaukakin sarki shi ke da ilimin kuma shi ne za a maka abin da zai so mai zuwa makaranta duk matsalar da ta taso maka duk abin da ya dame ka wallahi idan kai wannan shine maganin da musulunci ya ajiye maka iya sa aka kira ta al-istikhara neman Ubangiji ya zaɓa ma abin da yake mafi alkhairi a duniyarka da lahirarka. So, kuma a kan istikhara, wajen satin mun wuce, akwai da zai je wajen malami ya ce masa istikhara. Ko idan yarinyar ba ta da karatu uwarta sai ta yi mata, ko yarinya ta wa uwarta, ko ya ta wa kanwa ko kanwa ta waya, ya halatta wani ya wani istikhara. Ina ta amma ma ya kuma bihi ba'adul nasi aw ba'adul fatayat, ba'adul fatayat من أن تستخير أن تستخير لأختها أو البنت تستخير لأمها fala al-asla lahu fi sunna abinda ake wata taima wata ko yar uwa tawa yar uwarta ko ya tawa uwarta wannan abin bayi da gurbi a tsarin addinin musulunci wal istikharatu takunu min al-amma min al-mar'ati sahibatul amri la yastakhiru ahadun an ahad ita istikhara mai al'amarin shi ake so ya yi istikhara da kai shi wani baya wani istikhara da haka yanzu ka ce ka tafi wajen malamin tsubu a ta'ayi ba abin da yake istikhara yake ina istikhara ce zai saka ka ne a ruɗu wani baya wa wani istikhara a musulunci uwa ba ta wa ya ba ta wa uwansu wa inna ma yaqulu bil istikhara ar-rajulu aw al-mar'atu sahibatu sha'ani mai sha'ani shi ke istikhara dan manzo Allah ta idza hamma ahadukum bi amrin falyarka raka'ataini min ghairi fariida idan ɗayan wani al'amari mai muhimmanci ya shigo shi gaba to yayi raka'a guda biyu wanda ba na farilla ba kusan duk wannan jawaban na ɗauko shi a cikin durus na Sheikh Muhammad al-Munzi kusan duk shine ya gabatar da waɗannan jawaban Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa sai hadisi na 704 ko وأن إمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عبد الرحمن بن كعب يا جابر بن عبد الله ينا سوى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من الله صلى الله عليه وسلم يا يؤدعى أولا مسلاتي wani masallaci sai ce masjidul fathi masjidul fathi wani ne masjidul fathi ne yawmal isnai an yi addu'a a ranar litinin wa yawmal thulatha da ranar talata wa yawmal albi'a da ranar laraba kwana uku manzon Allah jira na addu'a yayi litinin yayi talata yayi laraba fasujiba lahu bayna salatayn min yawmil arbi'a sai Allah ya amsa mai tsakanin waɗansu kalloli guda biyu ranar Laraba a nan Allah ya amsa addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka yi ghazwatul ahzab mun san ghazwatul ahzab ko wanda taron mushrikai suka yi gangan ko suka taho za su haɗe garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi rani aka kewaye garin Madina sai da ba su samu damar shigowa ba su kuma da suka zo suka kewaye garin Madina ba mai shiga ba mai fita idan yunwa ta yi tsakufa buɗe garin ku wannan bala'i na waje suna cikin bala'i na ciki suna cikin bala'i kuma kowa yana tsarewa kar a samu kofa a shigo so kuma kar a samu kofa a fita aka aka yi sai to wata rana da abin yayi tsanani manzo Allah ya ga ya kici ya kici yawa ne ya dage da addu'a to daidai wani dutse shi manzo Allah yake hawa kan wannan dutsen sai yayi sallah akan wannan dutsen to daga baya aka mai da shi masallaci shine ake kiransa masjidul fatih ina da ɗauko bayanai yake cewa huwa akbarul masajid sab'a ɗaya daga cikin manya-manyan masallatai guda bakwai na garin Madina mabniyun fawqa radiyatun fi safhi al-gharbi bi jabal sala akwai dutsen da ake kira dutsen sala to annan aka yi ginin na wannan masallaci din wayuwa annahu sumiya bi hadha al-ism li annahu kana khilal ghazwat al-ahzab musalla li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daidai lokacin da za a yakin a hazab a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya yi sallah aure an da turka da gazuwa kanar fila ta izi ha fatahan alal musulmi wasu kuma suna da a'a gazuwar da aka yi ta ahzab ai buɗi musulmi suka samu tunda manzan Allah ya daki kirje sai na rantse daga Allah da yau ba wani mushriki da zai sake tahowa Madina da yaki sai dan yake su tunda duk ƙarfin da za su hada sun hada sun taho sun yi wata ba su shiga ba don za a sake da ba za a sake irin wannan gangan kwan ba in ba a sake ba to ba za a dabe su na rantsa da Allah ba za su sake ba ba sai dai mutu to sai aka kira ta fatu inda manzon Allah ke sallah sai aka kira shi masjidul fatu wa qad banahu Umar bin Abdul Aziz fi fakrati imaratihi ala al-madinati bil hijara to Umar dan Abdul Aziz lokacin da yazo yana gwamna a garin Madina kafin ya zama to shugaban kasa sai dai dinje gurin da manzon Allah ya sallah sai sa duwatsu sai dan kewaye irin kamar da ake masallacin kasuwa dan bulo biyu haka ko dan bulo uku sai ya kewaye shi shine farkon ginin masallaci din kuma juddida marratan ukhra bi amr al-wazir Saifuddin ibn Abi al-Hayja Saifuddin ibn Abi al-Hayja sai sake masa gini kuma uida bina'uhu fi ahad sultan al-Uthmani a lokacin khilafa Usmaniyya lokacin da musulunci shugabanci musulunci ya koma Turkiya to Abdulmajiz al-Awwal sai ya gina ne ya mai da shi masallaci ɗaya daga cikin manya-manyan masallatai guda bakwai na garin Madina shi ake kira Masjidul Fatih to shi wannan hadisi din Jabir Abdullahi sai yake cewa to a wannan masallacin na kira manzon Allah yayi addu'a ran Litinin yayi addu'a ran Talata yayi addu'a ran Laraba sai ce sai Allah ya amsa mashi addu'a shi tsakanin salloli guda biyu ranar Laraba. Malamai suka ce tsakanin sallar azhar da sallar la'asar ne aka amsa mashi. Da yayi sallar yayi sallama sai aka ga alamar bushara a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana ga alamar bushara da aka tabbatar an yi nasara. Da dare yayi arna kawai suka ji iska mai masifar sanyi da ƙarfi tana kaɗawa da da da da da kowa yana shakurewa yana karkarwa in an ɗora tukunya kuf iska ta bige in an yi kaza iska ta kwaso kasa kwamandan ya ce kai ku leƙa mana akwai ɗan leƙen asiri ba kowa ya gane wa yake kusa da shi shi kuma na Allah ya tura ya ce a je a gano masa me zai faru da amma kar ka aiwatar da komai kawai ka ɗauko labari da ka ya shiga sahu ya zauna ana cewa a gane ya fara zai tambayi na gefen kai waye ce ni wane ne ya sake zuwa ne kai waye ce ni wane ne agadi ya musu kenan ko shi ba za a tambaye ba yanzu shi ne yake tuhuma ba shi ake tuhuma to a tsarin rayuwa karka da a fara tuhuma eh ko miji da mata ne in aka yi sauri kame da ta ita kai ne mai tuhuma yanzu an aka sa ka gaba kai ne mai tuhuma to yanzu da amina kai kai ana ba a yadda ba dai sauri ya tuhuma yace yana kallo yace to tun da dai ba mai daukar labari ina kallon ba mu samu gurin zama ba din mai komawa gida ya koma ya ce wallahi da aka fara komawa saboda ana tsorata ya ce kwamandan na ga lokacin daga shi sai taguwa shi ce wallahi in na ja takobi kashe shi zan sai da tunan manzan Allah ya ce mun kada in aiwatar da komai labari kawai zan ɗauko wannan kuma ita ce hikimar da ya sa masa karkai sai ka dawo kafin a zo fatahu maka shi kuma wannan kwamandan ya musulunta ita ce hikimar da ya sa manzan Allah ya ce kar'ai da ya harbe a wannan ranar da tuni ya gangara da ni inda bai dace shi kuma yana da rabu a ɗaya gida za ka yi ta aka ce tokar ka aikata shi ya sa to ana so mutum ya tsaya inda aka ajiye shi na umarni musamman umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Jabir sai ce tsakanin sallar azhar na ranar Laraba a nan aka amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Jabir ya ce to na kiyaye walam yanzil biya amrun muhimmun ba wani al'amari mai girma da zai taso mun ra'irun wanda zai tada hankali illa ta wakaitu tilka sa'a ba sai na harari wannan lokacin ba da autullaha fihi in roƙi Allah a daidai wannan lokacin bai da salatai tsakanin sallolin guda biyu yawmal arbi'a ranar larabar fi tilka sa'a a wannan gurin yace matsawon na kirdaji lokacin na yi addu'a tsakanin sallolin guda biyu a ranar wannan laraba daidai wannan lokacin illa a wasu ijaba sai na ga Allah maɗaukakin sarki ya amsa ni. Jama'ul Bukhari ya kai hadisi ne haka, Imam Al-Albani ya hadisi ne haka. So kenan daga cikin wuraren da mutum ke neman albarka da sa'a a addu'a shine ranar laraba tsakanin sallar azahar da sallar la'asar mutum ya harari wanne ne lokacin. sai ka yi sallah ka dage da addu'a in ka yi sa'a ana amsa addu'a a daidai wannan lokacin. Ya sa Imam Bukhari sai ɗauko hadisin ya kahe cikin babul istikhara. Yanzu ka gaba wancan lafazin istikhara ya karantar da kai ba, yanzu tsagwaron addu'a ce kai ka san me za ka faɗa cikin addu'a ɗin. Amma magabata sun gano manzon Allah ya addu'a ran Litinin ba a karɓa ba, ya ran Talata ba a karɓa ba. Ran Laraba sai tsakanin azahar da la'asar daidai ƙarfe kaza ƙarfe nawa ne magana jari ko? na da karatun neman kuɗi ne sai a ce an san lokacin mai san sirrin ya taho haka da ake cutar wanda za a ci ban san lokacin ba wallahi amma idan ka za ka yi dungu sai ga mai tsoron giya ga ka da duk duk duk duk mai son ka za ka ga duk duk duk duk mai neman ka za ka duk duk duk yazo za ka gaya mai wani sirru babu wani sirru tsakanin ran laraba kawai ka dage da addu'a ka roƙi ubangijinka tsakanin azahar da la'asar insha Allah Allah zai amsa maka haka wasu ruwa suka fara wasu kuma suka ce a'a da daddare ne bayan sallar magariba kuma manzon Allah ba sallar ya fara ba da aka yi sallar magariba du'a ya tahi ya tsayin addu'o'i ya tsayin addu'o'i har sai da mayakun sama da wato yana faduwa daga jikinsa sai kuma ya koma ya yi sujada ga Allah madaukakin sarki ko ya sallah ga ubangijinsa da ya daga kuma sai aka ga alamar bushara a fuskar shi daga nan alamun rusa al'azab ya faru kuma Allah madaukakin sarki da ya sauko da suratul azab sai ce wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza Allah ya hutar da masu imani da yaki basibili ai ko sojojin shi dama ku Allah madaukakin sarki mai tsananin karfi ne mabuwayi ne ba a gagara shi duk abin da ya sa gaba sai Allah ya gagare shi so daga cikin istikhara idan al'amari ya zamanto maka mai muhimmanci ya dugunzuma ka harare na na laraba ka yi tsalla ka roƙi ubangiji ana sa ran wannan addu'a za ta karfi gobe ke ko? na Allah ya samu dace duk larabe ne rayuwar a dage da addu'a duk inda kai sa aka karɓa maka shi ke nan ka wuce lissafin Allah ya samu dace حدثنا علي بن خلف ابن خليفة قال حدثني حفص ابن أخي أنس عن أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم shi dan uwan Anas din yayi ruwaya daga wajen Anas bin Malik yace ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da rajulun wani mutum sai yayi addu'a a addu'a sai nuka je yana cewa ya badi'a samawati ya hayyu ya qayyum ya makagin sammai da kasai wanda yayi ba tare da ya gani ina ce kiran sa badi ya badi'a samawati wal ard ya hayyu ya rayayyan sarki ya kayyum ya wanda yake tsayuwa ya tsayar da wani shi inni as'aluka ina roƙonka sai manzon Allah ya ji wannan kalmar tashi ya badi as-samawati ya hayyu ya kayyum fa qala sai manzon Allah ya ce atadruna bima da'a kun san da me wannan mutumin yayi addu'a kun san makaman da ya rike wallazi nafsi bi yadihi na tanaran sai da wanda numfashi na ke hannun shi da Allah ya kirayi Ubangiji ne ya roƙe shi, bismihin lazi iza du'iya bihi a da, da sunansa wanda in an roƙe shi da shi yana amsawa. To, kare Imam Bukhari banda ya sanar da kai istikhara ga kuma lokacin da ya dace ka yi addu'a ta musamman. In za ka yi ga lafazi na musamman. Wannan mutum akwai baiwa a cikin tsarin tsawon Allah ya fata mai da alkhairi. Wallahi sallallahu ya bari a samawati ya hayu ya bayyo wannan lafuzan sunayen Allah idan ka rike su to duk abin da ka tinkara sai Allah madaukakin sarki ya baka nasara a kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in bi an roki Allah sai Allah ya bada Imam Al-Albani kuma ya tantance hadisi ne sai ingantacce ne Allah ya samu dace Haddathana Yahya ibn Sulaiman qala haddathana Ibn Wahab qala akhbarani Amr an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Qayyim أنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الله مدرك في سركية جد شيء سيد من الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسيد من الله سيد من تثبت أجريه علمني دعاء أدعو به في صلاتي سندني وتأدعى تزرق أي أتكين صلاتا قال سيد من الله سيد شيء قل كتير اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا da ta ya Ubangiji na zalunci kai na zalunci mai yawa, wala ya gafirin zunuba illa anta, ba mai gafarta zunubi face kai, fa zufirli min indi ka gafarta min gafara daga gunka, magfiratan gafara da take tabbatacciya, innaka anta da gafurin rahim, Allah kai ne mai gafara Ubangiji kai ne mai jin kai. yanzu kaga ita ma addu'a ce ta musamman manzon Allah ya zaba wa Abubakar Siddiq karin kai wannan cikin sa da ka idan kana da bukata a wajen ubangiji zaka yi istikhara to lokacin da ka kare tahiyya kafin ka yi istikhara kamar Imam Bukhari da maka yake ka ga ubangiji ka yadda kai mai zalunci kana roƙon Allah ya yafe wannan zalunci ya ma rahama ya ma gafara to idan aka share zunubanka aka yi maka gafara to in kai istikhara kamar ka mata shara hanya kuma ko ba istikhara za ka yi ba wannan idan ka dage a cikin sallah to koyaushe zai zama to zunubanka a tunkare suke kana da tabbacin gafara daga Allah madaukakin sarki ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba ma Abubakar zaban da aka yi masa yasa aka kawo ta a cikin babul istikhara zaban abin da yake mafi alkhairi abin da muka faɗa ya zama to daidai ubangiji Allah madaukakin sarki amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure ubangiji Allah ya nuna mana abin da yake na kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace na'am so wanda suke cewa assalamu alaikum dakta a sanya ɗaya daga cikin yan kwamitin karatu tana zana final exam Allah ubangiji ya bata nasara da sauran yan uwa so ubangiji Allah madaukakin sarki ba yar kwamiti sa'a Allah ya taimake ta Allah ya sanya albarka ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa dukkanin masu jarabawa ubangiji ya ba su nasara Allah ya kawo abin cikin ruwan sanyi, Allah ya ba su ikon karanta abin da ya dace da nasara mai ɗorewa tabbatacciya. Allah ya saka malam da alheri, don Allah malam ka ja hankalin mai gidana. Na. Ta yi wani kyanta in san da ita kafin yanzu ko? don Allah malam ka ja hankalin mai gidana akan rashin kishi na yana barin kallon shi suna shigo min gida anyhow kuma suna nan kuma suna mun wasa irin na ƙannin miji na gaya mishi amma shi na gaya mishi menene ne bai ɗau mataki ba gashi na gashi yaran ku ‘yan gayu na sun fi iya sa hula da magana mai daɗi ni ina tsoron zuciyata to na gaji ta ƙare magana aiko? watakil tun da ta ce a ja hankali watakil yana nan din kuma ko ba ta ce a ja hankali ba dai mun sha faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ad-dayyus la yadkhulu al-janna wa la yajidu rihaha aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam duk da yusi banzan namiji ba zai shiga aljanna ba ba zai ji kauyin shi ba wanne ne da yus sai ce allazi yaqirru al-khubuth fi baytihi shine mutumin da yake tabbatar da barna a gidan shi daga cikin tabbatar da barna shine kowa yana cewa salamu alaikum kawai shiga gidanka wannan yace karshen barna da aladanci in dai ana cewa salamu alaikum ba shiga gidanka to akwai matsala musulunci ya faɗi lokacin da ma ba za a shiga ba ya faɗa idan za a shiga sai an shirya an nemi izini kuma na sha faɗa daga cikin matsalar da community na hausawa suke da akwai mukan ɗauka gidan wa da gidan ƙane mutum yana da damar da zai shiga gidan aboki muna da damar da za a shiga gidan wan uba da ƙanan uba mukan ɗauka ana da damar da za a shiga babu musamman abin da mahaushi yake ɗauka idan ƙanan mahaifinka da wan mahaifinka abin da suke ɗauka matan gidan iyayenka ne ba ko da dangantaka ta ko'ina na sha faɗa a wannan guri ɗin wallahi da shiga gidan ƙanan mahaifinka da shiga gidan wan mahaifinka da shiga gidan odujuwa duk hukuncin su ɗaya ba ka da dangantaka da matan da suke gidan ko ta kusa ko ta nesa abin da zai hana ka aure su wani ne yake auren su idan ƙanan mahaifinka na faɗa ne da nauyi ku gane abin da yake idan ƙanan mahaifinka ya saki mace yana nan da ransa in ka je ka auri matar a gurin musulunci da matar oduduwa da matar kada mahaifinka duk ne ne farahi ba wai sai kai uwarsa ce ta ina ba ta inda ta zama uwarshi haka kana mahaifinka in ya saka mace ba abin da zai hana ta aura so abin da bahaushe ke sawa a ran shi cewa wannan dan kane na ne ko dan wana ne zai shiga gidan a lokacin da yake so dabbanci ne wallahi wannan kadai zai iya haramta wa matar gidan da mai gidan zai iya haramta musu shiga aljanna dan dacci ne da kazanta idan aka ganta ragajab wani lokacin in yaro take ba wa nono haka za ta shigo in ɗaurin zane ta yi da ɗaurin ƙirji tana tuka tuwa haka zai zuwa tsaye a kanta tana sukub sukub sukubi kuma na tsaye a kanta haka ƙarshen ɓarna da ɓarnar abu ne kenan to kuma barantana gidan wa da gidan ƙane babu dangantaka abin da zai hana kawai matar gidan a aure ta wane na aurenta kuma sannan barna nawa ce bata faru ba a kowace kabila irin ta ya faru wa ya nemi matar kane kane ya nemi matar wa kuma misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare ya fada iyyakum wadkhul ala nisa ina ja muku hankali ba ku ba shiga inda matan aure wani ta ya rasulana ara'aita alham ya kake gani dangane da dangin miji sai ce alhamu almaut ‘yan uwan miji su ne mutuwa, ‘yan uwan miji su ne bala'i, ƙannan miji su shiga gidan miji manzan Allah ya ce bala'i ne, sallallahu Alaihi wasallam. Yayin miji su shiga gidan miji kai tsaye manzan Allah ya kira su mutuwa, gara mutuwa ta shiga gidan da shi ya shiga. Ɗan wa ya shiga gidan ƙanan mahaifinsa, kowan mahaifinsa to gara mutuwa ta shiga. Saboda ana samun sakaci da sakin jiki, wannan kuma ya saba karantarwa ta addinin musulunci. wallahi na sha faɗa mukan ce yarabawa suna da addini amma suna da al'adu mu ma irin waɗannan babukan ba a taɓa su ne muna rike da su gangan muna ganin kamar addini ne ba addini ba ne in kai magana har da wannan majalisa wani zata yana mamaki wannan tsananin ya yi yawa ba tsanani ba ne da gaskiya wallahi sai mun kiyaye waɗannan ɗaiɗaikun abubuwan za mu zauna lafiya a ba wanda bai fasikanci da duk mutumin da baka sani ba wanda aka ce kasu shiga kawai a basu a kasu shiga wanda aka ce su shiga su shiga su ma wanda Allah ya ce in za su shiga din matan gidan kasafar da adansu saboda ne akwai matsala to ya kamata mu kiyaye musamman ne ne ijabi kannanka da waye ɗinka duk a tasa musu birki ƙananan yara Allah da kansa ya ce wannan ƙananan yaran wa idza balagha al-aqfalu minkumul huluma فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل كذلك يبين الله لكم الآيات aje ce wannan kananan yaran suna kaiwa matsayin mafalki matsayin balaga kar ya ta'azini kuma Allah ta su nemi izini su yi sallama su tsaya a kofa in shigo in sun ji shiru su koma kada wuce ya sake danna kai assalamu alaikum assalamu alaikum wani yana sallama kuma yana tafiya har ɗaki sai ya ɗaga labule ce to saboda aka ya yi mugun gani sannan zai ce to in kuma aka yi ranin sa'a ita ɗaya ce a gidan tana bacci kuma mai bacci ba sakin da bai da shi bai mata inda yake ba so haɗarin yana da matuƙar yawa kuma sannan gidan bahaushe ne a duk ƙabilun duniya nake tsammani shi ne yake wanwa in ana sallar asuba kawai da abin ya kofar gidan sai ya tura tura tsatan bulo daga nan ba zai ƙara taɓa ta rufe sha ɗan dare ta yi ba mai yake ta zama lokacin kare in ya taho mucizi in ya taho kura ce farawo ne ɗan fahi ne kowa kofar gidan abu ɗin ba ma buƙatar neman izini ya haka ba wuce mai da gidan shi in kuma ka tafi ƙauyuka dama shi ko dangama ba a yi dama da sha ɗayan dare da sha biyun dare da ƙarfe uku daga gidan wannan he gidan wannan daga gidan wannan he gidan wannan wannan al'ada ba ta yi ba ba ta yi kyau ba ya kamata gaskiya mu sa kishi a cikin zamantakewar wallahi kishi rukuni ne na samun aljanna idan mutum yana son aljanna ya yi kishin matar shi in ka ga abin da bai dace ba a ga idan ka yayi kamar za a yakin duniya to sai ka samu uzuri a wajen Allah madaukakin sarki Allah ba da ikon kiyayewa da mijinki da ba mijinki ba da mu da wanda ba mu ba ya kamata lalle mu kiyaye ka'idar shiga gida wallahi mu rige ta ta yawa barkati Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali amin mana amuna jan hankali mun jan hankali da yawa mana yaushe ake mana yaro ne aka mutu aka bar masa littattafai da yawa ya ya kamata a yi da su kenan a sai da a bashi kuɗin ina fama da ciwon idanu ina neman malam ya roƙa mun masu jin karatu da suka ni cikin addu'a da kuma kai malam na gode Allah ubangiji ya baka ko ya baki lafiya ubangiji Allah ya yi Allah ya sa ya zama to kafara tun masu neman addu'o'i ubangiji Allah ya ba su mafita dafta don Allah a sanar da iyayen ‘yan uwa masu rubuta tambayoyi suke rubuta tambaya mai ma'ana domin gaskiya wasu ba tambaya ba ce kawai ana rubutu babu ma'ana to ake rubuta mai ma'ana. Mun tsara yanayin tambaya ranar Lahadi tambaya akan alwala da sallah ranar talata ita kuma tambayoyi da suke da alaka da karatu to ‘yan kwamitin karatu sun tantance Allah ya fara ita kiyayewa. dakta Allah ya ƙara ilimi mai amfani dakta don Allah a yi nasiha a kan masu surutu a masallaci suna hana mutane yin karatu kafin a kira sallah Allah ya saka wa malam da gidan aljanna an ji a kiyaye surutu Allah ba mu ikon kiyayewa kafin mu rufe akwai ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar mu ta manyan mata hajja uwa kenan ko baba su habu pa da Allah ya mata rasuwa muna addu'a ubangiji Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta kurakuranta yan uwa da iyaye da suka riga mu gidan gaskiya na kusa da na nesa ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka sa jannatu ta dasu ka zama makomar su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin